وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين وبعد يقول الامام المصنف رحمه الله تعالى يوم من رانا تا litinin ina da sha uku da wata na safar hijira ta annabi sallallahu alaihi wasallam dubu ɗari hudu da arba'in da takwas wanda ya da ashirin da bakwai da wata na bakwai shekara ta dubu biyu da ashirin da shidda ya gudu mamun musannifu rahimahullah ta'ala kitabun li'an littafi na li'ani abin da ake cewa li'ani shine idan miji ya ga matarsa tare da wani akan aiki na alfasha to a wannan lokaci sai aka ba miji karfin da cewar shi daya zai iya zama shaida domin kare kansa zai akan abin da ya gani mugu aiki inda ba mijinta ba ne dole sai shaidu hudu amma da ke miji ne idan aka ce a nemo shaidu hudu kaga ba ta same su ba yanzu idan ba same su ba kuma shi ko ya tabbata ga wani abin ko mace da ke zama da ita ko haka to sai aka ba shi dama a nan ya yi li'ani da ya rantsuwa a kan cewar ga abin da ya gani in yadda rantsuwa ya ƙari shi ke kamar da za mu bayani a yanzu idan ra'a zawju zawjatahu tazni wal iyad billah idan miji ya ga matarsa tana aikata aikin alfasha Allah kare mu kaga wanda yake nuna maka asali dama ita kanta aiki na fasikanci sunan shi ma a hudu kuma ake shi amma kuma yanzu abin hali ya wuce ma wannan ya kai wai matar aure ko kaga wani abu yayi hukuni shi yasa ma da cewa iyazu billahi Allah kare mu فإن تيقن أنها حملت من هذا من هذه من هذا الزنا idan ya tabbata lalle ta ɗau ciki daga wannan kwanci da aka yi waje ba alaihi an yi la'ina to wajibi ne ɗaya ayin da ita don bakka zuwa da kwanta da cikin hudu kenan wajibi ne dole ne maka yi li'ani da ita min ajali na fil walad dan ya kore wannan da kada a bashi dan da ba dan shi ba kaga dole ne anan ya dau mataki amma in lam tahmil amma in bata dau ciki ba fal afdalu lahu an yastura alaiha abin da yabi ya suturta mata amma zama da ita ko ba dole bane tunda ya tabbata mai aikin fasikanci azani la yankihu illa zaniyatan aw mushrika wa zaniyatu la yankihuha illa zanin aw mushrik kuma haka na ha'ilu har yanzu ma ba wai yana hana shi ba ya yi karanta yi li'anin shi dai abin da ya fi ne aka ce suturta mata amma in ta ɗau ciki babu magana suturta don ya kone da amma ta tuna ba ta ɗau ba ciki tana yiwa dama ko tana da wani maganin ciki sha ko na abu ya tabbata ba ta ɗau ciki ba to ana aka ce mafifici ya ya suturta mata amma ko ba dole ba idan ya bayyana ba zai bai laihi ba to kaga anan kuma ha'ilo ba a ce ba dole ya zauna da ita tunda duk wanda ya ga irin haka kaga ba ya samu nutsuwa da zai zauna da wannan mata ba sau da haka wabil akhas idza zahara minha ma yadullu ala anna ta'iba min hadha dhanbi azim yace musamman ma da zai sitirta mata idan ya bayyana cewa ta tuba daga wannan zunubi wanda yake mai girma ta gwada nadama ta kuma ya ga cewa alama ne da gaske take amma daman ta mishi kirikiri kaga da mu wannan ba magana cewa isitir ta mata a irin haka to Allah ne ya kare mu na'am ولم يأتي ببينة التي إذا قذف به لقوله صلى الله عليه وسلم لرجل الذي قذف منه البينة أو حد ذلك to malam ce idza qadafa ar-rajul mur'atahu idan namiji ya jefi matarsa da zina yace ta aikin fasikanci albaliga idan kaga wanda karama wanda take ta balaga al'aqila ko mai hankali alhurra kuma diya ba baiwa ba yawan duk ka'ida ce al'afifa kun ga wani babban kaidi anan ya ce al'afifa wanda dama an san kaman ma ce kenan mata da dama ba kaman ma ba ce don an tuhume ta da wannan ba a zancen a ce miji mata kasafi shi yasa mu koma baya ku ji wannan ƙarin da aka yi idza qadafa ar-rajulu imra'atahu al-baliga na farko ta zama baliga ta zama mai hankali ta zama diya kuma ta zamanto kaman ma wanda ba ta da wani aiki mara kyau ba kenan in daman ba kawo ma ba ce ana ga tana wasu abubuwa kaga kenan dama babu zancen kasafi a nan al-muslima ko musulma in kafira ce ya ilu babu wannan ya jefe ta bizina da aikin fasikanci to in haka ne lazimahu al-haddu in lam yula'i dole ne a mushi bulala tamanin in bai zo bai rantsuwa sau da haka kenan dole ne li'ani in ba haka ba a mashi ulala jimani walam ya ati bi bayyana ko kuma ya zo da shaidu ya ka shaidu shi kenan in ba shaidu kuma ya yi rantsuwa tana ba ta shi ya ce kenan tasbutu ma kazafa bi wanda za ta tabbatar ko ta sabbitu ma kazafa bi ta tabbatar abinda ya jefe ta da shi na zina da kauli sallallahu alaihi wasallam saboda annabi sallallahu alaihi wasallam yana faɗa lil rajul alladhi qazafa zawjatahu ga namijin da yawa matarsa kadabin da cewa da kan zana aikata fasikanci yace albayyinatu ka kawo hujja aw haddin fi zahari albayyinatu aw haddun fi zahari ka kawo shaida ko kuma a maka haddi saboda haka daga ba kuma aya ta sauka aka ba shi damar da yami rawahul bukhari na'am to sai ke cewa wa in kanat zimmiya in matar tashi bai huda ce ko ba nasara wanda aka yi alkawari ba a yaƙi da su ya mata ƙazafin au ama ko kuma baiwa ce ba ɗiya ba ce yanzu a wannan matsayi fa alaihi ta'ziru ala damtar da shi ba a mishi bulala tamanin ba a mishi bulala ne kamar goma don gobe kada ƙara shi ma da shaɗi in lam yula'in in bai li'ani ba in yahudi aka ce to za a mishi bulala ce a yana yin rantsa ya yi li'ani ba magana rantsuwa ba magana ta'zir li'an na haddar kasafi domin haddin kasafi da in ka je mace da aikata fasikanci la yaju bil ijma'i alaman kasafa amatan aw zimmiya dukkan malamai sun ijma'i bayya wajaba akan wanda yawa baiwa ko kafirar da aka yi alkawari ba yaƙi da su kenan akan diya musulma kamar ya ce ake ba irin wannan ba wannan baiwa ko kuma kafirar zimmiya sai dai tabi limasa ya tafi babihi insha Allah insha Allah ta'ala saboda abin da zai zo da ababan san Allah ya na'am yau to sai ke cewa wala yu'radu lahu hatta tutalib ba za a zo da shi ba mushi bulala ta kazafi sai in matar ta ce ba ta yarda ba ta ce ya mun kazafi amma ya ce ya gana ta aikata ba ta kanci dan ta kyale kenan ba magana zan ce a zuwa mushi bulala sai ta yi kara a iza kazafar rajulu zawjato idan mutum ya yi wa matar kazafin da fasikanci fasakatat sai ta yi shiru ba ta ce kala ba faramtu talib ba ta nemi ba li haddi a mushi haddi haddal kazafi haddi na kazafi aulam tu talibi ta'ziri ko kuma in wanda za a ta'ziri ce in bai wace ko zimiya ba ta nemi alalautar da shi ba in kanu man la yajibu alaihi hadu bi qadhiha wanda bai waje ba mun shari in ya mata qadhabi fa innahu yutrak to bashi zai ba mushi gurara ba li anna hadda al qadhabi haqqun laha domin haddi na qadhabi haƙƙin ta ne fala yajibu bi wajaba ba illa idza talaba bi sai in ta ne bata nema ba shikenan نعم
ويشير إليه وإن لم تكن حاضرا فصلى وصبر ثم يوفي يقال له بفضل الله فتنها النجوى وعذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة وإن أبى إلا أن يتم فليقل وأن لعنة الله عليه كان من الكافرين فيما رأيت فيما رأيت في امرأتي هذه المسيرة وادعوا عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله رب العالمين فيما رماني في المسيرة ثم توقف إلى الخامسة يخوف كما يخوف الرجل من عبد الله ثم فلتقل وأن فضل الله عليها كفاية الصالحين فيما رماني في زوج هذا من السنة لقوله تعالى والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات لله رب العالمين والخامسة أن لعنة الله عليه من كان من الكافرين ويدرأ عنها عذاب أن تشهد أربع شهادات
to ya yi saboda ya yi tsawaliya to sai maliki cewa li'anu abinda ake cewa li'ani ko kuma yadda ake li'ani idan miji ya ga matarsa tana aikata fasikanci ya zo zai li'ani da ita an ya kula zauju allazi qasama zawjato bizina miji wanda ya jefi matarsa da fasikanci zai ce bi hadratil hakim a gaban alkali au na'ibi ko kuma na'ibinsa ya ce ashhadu billah ina shaida ina shaida da Allah inni lamina sadiqin lalle ni gaskiya nake na ganta tana haka fi ma ramitu bihi imra'ati abinda na himata matata da shi hadi wannan min zina na fasikanci tabba ina shaida wa Allah ko kuma ina shaida dan Allah na ganta wai shi ila kuma yau da ni nuna ta yace matata wannan dan kar a je ba yi tauriya ya nuna ta yawwa fa in lam takun hadira samma in ko bata gurin bare nuna ta yace matata wance dan kar a je tauriya kun gane da jago wana sabaha an sai mata nasaba wance diyar wani dan dai a tabbata da tana yi ya zama to iya da matan ba suna ɗaya guda biyu kenan wanta biyar wani in ma da ƙari ya ƙara jikal wani kaga kenan an santa yawwa shi ne ma'ana wannan saba ya danganta ta da iyayenta summa yuqafu inda al-khamisa sannan a tseda shi a gurin tabi wannan rantsuwa hudu zai yi akan gaskiya shi abin da ya ta yanzu za a tseda shi a akan in zai ta biyar kafin ya yi amshi wazi fa yuqalu lahu sai a ce mashi ittaqillaha kai tsoron Allah dan kalka wadi abin da ƙarya kake fa inna hal mujiba dan wannan rantsuwa ta ƙarfi ita za ta wajabta kenan na daidai ita za ta wajabta abin da zai kasance na cewar eh lalle wannan da za a kore shi ko kuma za a yi haddi kuma ita ce za ta wajabta da cewar yin azaba ta gobe kiyama aje to fa innaha almujiba wa azabu dunya ahwan min azabi al-akhir ace mun kaga dai azaba ta duniya bulala ce ta manzo maka ta fi sauki da azabar lahira dan karka je ƙarya kake kuma ka ci gaba o shi wani fa in aba illa an yutuba yace a gaskiya da ke kawai cika rantsuwa ta zan cika ta biya to fa ne kursi yace anna la'anatallahi alayhi in kana min al-kadhibin ce tsinuwa ta Allah tabbata a kan shi inda har ƙarya yake to shi ke yanzu kuma fi ma rabit bihi bihi ra'ati hadi min zina cikin abin da nabi mata ta wannan ko kuma wance ɗan wance na daga fasikanci to yanzu ba ya kare ba tun daga yayi wannan shi wanda an kare ya hoto yanzu abin da ya rage wa ita shi yasa Allah ce wa yadrau an hal azab abin da zai ture mata azaba ba a mata ba haddi na kisa tunda matar aure ce ke hita nita abinda zai ture mata azaba ta kar a kashe ta shine mai an ta shahada arba'a shahadatin billah ta yi shaida rantsuwa guda hudu ta ce innahu la min alkazibin ta ce karya ya mata abin da ya faɗan wannan yanzu anan a samu ɗaya wanda ya karya ko musamman a irin wannan da garaje wa zai karya ita saboda mutum da garaje bai zuwa ce mata ta yi fasikanci biganta abu ne mai girma kuma ya sa abin da zai biyo baya har ya zo gurin alkali ya faɗi kuma wanda ta fa wanda hakan ya faru a kansu lokacin manzo Allah sallam kaga haka aka yi amma a ƙarshe kuma ita ta yi ƙarya to saboda haka kenan yanzu ta zo ta rantsuwa hudu ta ce ƙarya yake kaga ne Allah shi ya sani fi ma ramani bihi min zina abin da ya je da shi na fasikanci summa tuqafu inda al-khamisa sannan a tsaida ta in za ta yi rantsuwa ta biyar ita ba mata wazi yace cewa tukhawafu kama yukhawafu rajul a tsoratar da ita azabar lahira akan ta duniya yanda aka wa namiji fa ina ba illa an tutim in ta ce ba ta rame ta cika wani rantsuwa ta ta kyale ta to me za ta wada ita kuma falta qul ta ce anna ghadaballahi alayya hushin Allah ya tabbata akan ta in kana min as-sadiqin in dai har ya zama cikin masu gaskiya akan fi ma ramani bihi zauji haza min zina abinda wannan miji na gashi wannan ko kuma wane da yake na zina to amma dan sai ku ga bambanci shi namiji anna la'anata Allah alaihi tsinuwa ta Allah tabbata gare shi ita kuma mata hushi na Allah wanne yi tsanani da tsinuwa ta Allah da hushi wanne yi Fushi ya yi nawa sai nawa. Fushi fushi. Yi nawa. A fushi. Kada yan da wani Allah ya yi wani. Fushi Allah.
a ɗaya ya fi ɗaya zafi Fushi ya yi tsanani.
kushi ya fi tsanani shi ya sa mace da yake dama aikin wajen ta ne aibu ita na ta yi nauyin miji gari sai aka ce ita ce hushi na Allah Allah ka da mu hushi na Allah idan Allah ya ba hushi ta bace babu komai ya lalace shi babu kyau Allah kare mu duk abin da za Allah zai hushi Allah kare mu domin hadari ne ba karami ba ce yau bawa Allah ya hushi da shi idan Allah ya hushi da kai wani irin kwali za ka shi kuma idan Allah ya hushi da mutum wai ya kira mala'ika Jibril ya ce mala'ika Jibril wani bawa na ina kin shi idan Allah ya hushi da shi ka kin shi mala'ika Jibril zai kishe ce to kai shi da kowane mala'ika ya san wani makiyina ne za a yi shi da dukkan mala'ikai sama da ƙasa kowa sai ya ji wani makiyina Allah ne ko da ran shi na yawa a bayan ƙasa bari ya mutu kaga akwai akwai hadari shi yasa aka ce a tsoratar da ita kar ta ji hushi na Allah dan mushi na Allah ta fata kan ta bace to amma dan adam sai zaɓi kunyar ta lahira akan ta duniya kamar da za ku ji a cikin wannan baiwar Allah da haka yawan da ita kuma wannan yana nuna mana aibin irin wannan ɓanna dama asali wancan ɗin ma wanda ma ba matar aure ba matsala ne ina ga matar aure wanda a yau duniya musamman a karkara ko da ke abin ma yanzu abin sai inna lillahi abu ya ɓaci kuma wallahi yan uwa azabar mata wannan ita ta dabanci damun asali su masu fasikanci a ranar gobe kiyama azabar su mata dabanci sau da ka amma to wanda yake na matar aure to shi wannan kuma abin ya ma yi muni to kai ma mijin na arziki kai ma karkar da kai shi sa ba wani abu ne da za a ɗauke shi ƙaramin abu mutum ya ga haka kuma musamman idan mutum ya karanci wata aya ta da makaranta ta aya ta suratun nur ya Allah ce azani la yankihu illa zaniyatan aw mushrik Allah ce mazinaci bashi da matar da zai aura sai mazinata alwashi ce ko kafira juwa a gama ta da mushrika da da mazinaci yace wa zaniyatu ita ma mace mazinaciya la yankihu illa zani aw mushrik ba wanda zai aure ta sai mazinaci ko kafir abu yayi muni shi yasa yau halin da ake cikin duniya inanta ya rufe a wajen aure kadai abin duniya ake kallo yanzu misali samari da an suna aikata fasikanci a kowanne hali ya shahara an sani wani ma yana da iya sun kai wajen gudanarwa haka ne ko kuma ba wani abin da za a ce ba ta ya bari yanzu ba tana wata ma bata aihu ba amma saboda iya da abin duniya ba a tambaya ma ya zuwa ba shi to a musulunci wani haramu ne ba shi domin manzara zama yake cewa a cikin hadisi yake cewa idan ja akum man tarzawna dinahu wa khulquhu fazawwijuhu idan mutum ya zo wanda ko yarda da addininsa musuluncinsa ko bi lahiya da sai ce wa khulquhu dabi'unsa madana sai yana da dabi'a mai kyau ashla me zaki mace mace dabi'a mai kyau wanda bai ba matan shi abinci bai dabi'a duk wani hali maras ke wanda ya zauna gidan masana'a shi ba wani hali mai kyau ba a bashi to amma yau kadai sai a rumtse ido sai a je a aurawa yarinya tana yiwa yarinya mai kame ya ce mai addini kuma wanda ma take makaranta sai a zo a gama ta da irin wannan saboda kallon abin duniyar da yake gaba ko matsala ta faru wallahi yan uwa irin wani abu da muke gaya muku wai ka ce wanda mu an sha kamun mu kukan da ta yi a kirga wani dalilin rumtsa idan na irin wannan matsalar ta faru kuma idan an haɗi abin aibin ya wuce ne da kuke tsammani sai a ƙarshe kuma yanzu daga baya kuma a komo ana da dama shi yasa duk wanda zai kalli abin duniya ya wani abu ya sha wahala shi abin duniya nan ba shi da garanti don kaga mutum yana cikin arziki yau wallahi ba garanti ba ma ka same shi da arzikin nan ana iya zuwa abin da za a yi kadai lokaci ɗaya komo zai in matsayi da na duniya yana iya ya zubi in wani abu ka kalla in dai don kallon duniya ne kai to kai a fasa kuma don ka kalli mutum ba shi da ƙarfi in dai mutumin nan mai nema ne ba ne da nema ko tebur mutum ke ɗora a kayan yawa sai a ba shi tunda mai nema ne wallahi ban mamaki gaban gashi mai arziki kuma hakan ta fi a kirga gidan arziki ya komo gidan tsiya gidan tsiya ya komo gidan arziki ko ina an yi shi duk garin da ka sani an yi wani abu yanzu da za ka zo ka bincika garin nan wallahi mafi yawa gidan arzikin da aka sai nan da shekara arba'in da ta wuce a baya sun koma gidan tsiya sai ɗaiɗai babu wannan kuɗin kuma gidan da nan da shekara arba'in da ta wuce babu komi yanzu gidan arziki ne ba girgo abu ne na Allah kuma wannan abu da yake na Allah ne sai ku kawai kwantar da hankali ga daga ne ba yo shi ka yana na Allah ba wani yake ce mishi ba ika zago kanka ba wani akwai zai maka makala ba gurin Allah ba yana dan adam bane zai ce a karkabawa ne iwa wani karkakawa kakawa a shi ba wanda zai kadai Allah ya ga ba sai arzuta mutum shi yasa kadai ana rumtsewa ido ana yin aure ba tare da haka ba wallahi ko ajiya a wannan kaɗin an kamu ita irin nutsewa idan nan aka yi kuma gashi yau an shiga cikin nadama ana bakin ciki sai a tsaya a yi nazari abinda aka ce a diban saboda haka kaɗai sai a ba mutu yanzu kawai da kawo zo abin ake kallo saboda haka da an ce ai wancan kaza shi yake yana ka da kaza yana ko bincike ba yi shi yasa mutane sun gane makaryata sai su yi bila a yi haka ne akwai inda yanzu mune nan ma wani wuraren aran kaya maki za ka je hira ka auri kaya ka ari mota salula ba bai ka ara ba dole layin ka ka ga in ka zo zuwa ɗaya zuwa biyu uku da ke a ƙarya ce in ka ɗan samu ɗan abin da kake da ka ɗan meka shi da an kalli wannan shi a ta iya ba da aka ba yanzu ka zo ana tsammanin za ka ba da jika hamsin sai ko da jika goma ko ashirin ka ba da ba raina tun da an ga wani abin jara yau daga baya hanyar zai bata sau da aka yi an yi kuma daga baya aka karya ce babu wata ana yi wani abu sau da aka ce nan dai kan da mutum ya yi garaje a kan haka kuma wannan duk mace haka na ita ma yariya da za ka aura ka samu kaman ma duk wanda aka ba kaman mace kaka yarda to domin a ƙarshe abin zai zama bala'i gare in baka sani ba ne wannan ko ba yadda za a yi amma daidai gwalgwaro kai ma ka tabbata da to idan ne wannan kamar mace in ka auri mace da ba kawo duk abin da ka kalla ko kyau ko ma menene wallahi kwana ɗaya biyu uku zai watse duk gaba da shi yasa a yan anyi aure ake ta yanzu kuma sai hakuri kyau ya tafi duk wani soyayya ta tafi wani ma wani ya yi kawo ke ce a ni na sai ga kama wani abu har abada ne ba haka da mu da an rige an zo an zauna wuri ɗaya shi kenan duka wanda ya ce sai hali na gari idan babu shi kuma zama za a iya za'a kaga kenan sai kai asara kuma ka komo a ƙarshe kana da dama Allah kare to saboda haka ta wadu wannan liqauli ta'ala saboda Allah ta'ala cewa walladina yarmuna azwajan wanda suka je matan su da fasikanci kaga dan matan shi aka bashi wannan karfin amma inda ba matan shi wata sai dai kashe duhu wallam yakul lahum shuhada illa anfus masra shiru sai sai su kansu amma inda ma halal Allah sa matan ta kashe kuma ka samu shirin ba magana li'ani anan dan ci a kare gane ko fa shahadatu adihim arba'u shahadatin billahi innahu la min as-salihin sheda ɗayan su shine shedodi guda gudu ma'ana rantsuwa guda hudu ce gaskiya ke wal khamisatu yace tabbiyar anna la'anata Allah alayhi yace tsinuwa ta Allah tabbata gare shi in kana min kar in dai ƙarya ya mata to sai Allah ya ce wa yajra'u anha al'azab abinda zai ture mata azaba an tashhada arba'a shahadatin billahi innahu laminka ta rantsuwa hudu ta shekaru yaki wal khamisa tabiyar kuma wal khamisatu anna wal khamisatu anna ghadaballahi alayha tabiyar ta ce hushi na Allah ya tabbata akan ta in dai har mijinta gaskiya yake to yanzu kaga anan idan aka yaka to shi kenan yanzu kuma ka kare ka kone ciki kuma aure ya kare babu aure ka yanci ya kare to sai ke cewa faƙalar nabi to ya kama nan
فقال النبي صلى الله عليه وسلم البينة أو حد من مملكة قال يا رسول الله إذا رأى أحدنا على امرأته رجلا ينطلق يكون في الدنيا فجعل النبي يقول البينة إلا حد من مملكة قال هلال والذي بعثك بالحق إني لصادق فلا ينزلن الله ما يدرك ظاهر من الحق فنزل جبريل وأنزل عليه والذين يرون أزواجهم فقال حتى بلغ إن كان من الصادقين فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل إليهما فجاء هلال فشهد والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يعلم أن أحدكما كان وهل منكم زائد ثم قام فسجد فلما كانت عنده خامسة وقفوها وقالوا إنها موجبة قال ابن عباس فتلكأت ونكصت حتى ظننا أنها ترجع ثم قالت لا أفتح قومي سائر اليوم ومرت فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبصروها فإن جاءت بي أحد العينين سابغ اليدين خلل المساقين وهو لشريك بن سقماء وجاءت به كذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم لولا ما مضى من كتاب الله لكانت لي ولها الحق
to sai gashi dalili na sunna walima rawa al-bukhari rahimahullahu ta'ala an ibn abbas radiyallahu anhuma anna hilal ibn umayya adhafa mar'atahu inda nabi sallallahu alaihi wasallam sharik ibn sahaba akwai wani sahabi da ake cewa hilal ibn umayya Allah kara masa yarda ya ga matarsa da wani mutum da ake cewa sharik ibn sahaba ya gansu tare suna aikata aiki na banna faƙa ya zo ya gaya annabi sallallahu alaihi wasallam faƙa annabi sai ya ce albayyinatu ahaddu bi zahri ka ka shedu ko kuma a maka bulala tamanin lokacin nan ba a saukar da ayar li'ani ba abin da yake nan lokacin nan in kai kai zadi sai da ka kawo shedu hudu ko ko kuma a maka bulala to shi kuma wannan al'amari matarka ce ya fa matarka inda ba matarka ba ce ba ka kyale bakin ka ko to a matarka ka ga ka iya dauriya to wani ba Allah ya zo ya ga annabi sai ce to ko ka kawo shaida ko kuma a maka bulala fa qala ya rasulullah ya rasulullah idza ra'a ahaduna al-imra'ati rajulan yace yanzu misali ɗaya mu ya ga matar shi saman miji wani namiji saman matarsa yace yanzu yan daliku yartamisul bayyina a wannan lokaci zai iya zai iya tafiya ne mu shaida ka iya zuwa ga ma wai to ka iya ga ba faja'ala nabi ya ƙulu albayyinatu wa illa haddun fi zahiri annabi sallallahu alaihi wasallam ake ko shaida ko kuma haddi a bayan ko a maka haddi to fa qala hilal sai hilal ibn umayya yake cewa wallazi ba a saka bil hal yace ina rantsuwa da Allah wanda ya turo ka da gaskiya rasulullah inni la sadiqun yace gaskiya nake mai gaskiya ka san eh ka ganshi ka san mai gaskiya ne a cikin nutsuwa yake ya san wani abu bai a kalle zai karya ba yace fala yanzilan lahu ma yubri uzhari yace Allah zai saukar abinda zai kubutar da bayana ba za a mana haddi ba shikenan kada lokaci kadan fana zala jibril alayhi salam sai malaka jibril ya sauko da ayoyin li'ani kenan gaskiya ta tabbata wa anzala alaihi والذين يرمون ازواجهم har zuwa ƙarshe wanda suka je matansa da fasikanci abin da muka karanta muku yanzu ayan nan ne har zuwa sadiqin fansa rafa nabi sallallahu alaihi wasallam yana jin wannan aya ya taho fa kuna ji ko fa arsala ilayya yace aje a kira ta tazo tazo da ƴan uwanta fa ja hilalu shilal ibn idan shi ma yazo fa shahida ya shaida ya rantsuwan nan da cewar ya ganta tana zina lakari wanda bi sallallahu ya kulu inna Allah ya alamu an ahada kuma ka zace annabi shi ko ta yake Allah da ya sani ɗayan ku dai ƙarya yake tunda dole ne shi ya ce ta ce ba ta yi ba dole ne a samu makaryaci fahalmin kuma ta'if shin a cikinku akwai wanda zai tuba sun makamat fashahidat sannan a ƙarshe ita wata tashi ta yi rantsuwar kuma kaga kaga rantsuwa ta yi ba ba miji ya ce ta yi ta ce ta yi rantsuwa ta ce ba ta yi ba ta ce ƙarya mata ta tashi ta yi rantsuwa falan ma kan inda alhamisa wa kafuwa da za ta tabi suka tsira suka ce hankali ne suka mata wa suka ce inna mujiba wannan ita ce mai wajen mutawa hankali da azabar lahira ƙalibin abbasin fatalaka'at wani kasa ta ɗan shiru ta ɗanyo baya da za ta wasarin tsiya kun gani kenan babu gaskiya ko ta yi ɗan shiru ka tana mara gaskiya dole ya yi wani abu da za a fahimci wani abu ta yi ɗan shiru ta yi ɗan baya kaɗan kamar ta fasa daga ta ga ba ta iya ba kuna ji ko ya ce hatta zanen na an na hatar shi yadda muka tsammani ma koma za ta yi kawai shi kenan ba ta iya nan tsaya ba sai ta dawo sun makalar la'afu za wa ƙaumi sa'ilar yau ƙasa ƙasa ya ta ce mana kuma ta ‘yan uwana tunda akwai ‘yan uwanta ba zan kuma ta ‘yan uwana ne a yau kenan yanzu kaga wannan mata ashe ta faɗa ƙasa ƙasa ika nan fama za shi kenan ta wuce kawai ta rantsi faƙal nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce absiruha yace ku je ku diba mai ta aihu kenan fa in ja'at bihi akahal idan ta zo da shi mai kwalli mana idan shi mai dan baki bakin nan kun za akwai mutum za ga wani idan shi da dan baki baki sai ka ce ma kwalli yasa akahal ainihin sabigar iliyatai mai mazamuni kamar dan manya manya haka kadil eh yawa haka ne ko kadilijin asaqaini mai kabrin kwabri wannan kwabrin shi mai kwabri mafi aka samu mutum da haka da aka isa mun nan shi da kabrin nan ya ce inda an gan ta zo da haka fahuwar shari ya ce na wannan wanda aka tuhu ne tunda siffar shi annabi ya faɗi kuma a wata riwaya ya faɗi na wancan siffar shi miji ya ce in ta zo gashi kaza mai sirrin kwabri to namijin ne faja abi kazalika kadai wani mata tana aihuwa yaro yana jinjiri da aka na shi kamar su ɗaya na sharik kun gane ko فقال النبي صلى الله عليه وسلم لولا ما مضى من كتاب الله لكان لي ولها شأن yace in ba dan abin da ya kasance na littafin Allah ba da da ni da wannan mata akwai sha'ani haka annabi hudu kenan an tabbata da ta aika to menene da annabi sai yake faɗa nan ƙarshe da yake cewa laula ma ma za mu yi kitabi la me ke niyya wace gaba kenan abin da Allah ya ce eh shi ne waye dirawo kenan shi ne waye dirawo annan azaba da Allah ya ce abin da zai ture mata azaba wannan kalmar da Allah ya ce waye dirawo annan azaba abin da zai ture mata azaba kenan wannan kalma ta waye dirawo annan azaba da Allah ya ce abin da zai ture mata azaba ta yi wannan rantsuwa in ku ta yi wannan rantsuwa ba mu magana a yi mata ko da ɗaya zo saboda haka kenan kuma wannan abin da yake nuna muku cewar da aka kai tsaye aka ce a ji ali masifa mafi yawa idan ga dan adam ya yi laifi an kama shi to tana yiwa shayi kenan wannan mutum tana yiwa da maka mata shi dauke kuma yau haka kusan yake inda za a samu mutumin da a kama shi ga wata mata da hakan ne ko da matar aure ce wallahi da za a bincika sai a samu shi sa an je gurin shari'a ai kuna jin an tambaye su me suke cewa in ya ga iko an aka takura shi sai ce gaskiya shi wani ta an shi bai saba ko sau da sau ya shi gurin ta kuma su da kansu wani ma zai ce shi ya tabbata da cewa kusan da yadda suke rayuwa da ta mijin da musa da gaci wani wata musiba ce shi yasa kuke ga Allah ya biya tsatsare amma yau san duniya ya kai kaɗai aka saki al'amari al'amari mata riwa ga yadda aka tsatsare ko a gurin aikin hajji da aka ba mace damar ta bude fuskarta in ta gama da maharamin shi aka ce saka mukafi a aikin hajji don ba riya fuska amma aka ce ta saka dan kar a dawo da fitina amma yanzu ko ina ga mata na fuska abu wata ma kanta abu da irin cuɗanyar da ake da wannan ana son ko yanzu ku riwa ga mata ga suna a titi a rasa wani musiba ce yau mutane kamar mun kasa zama mazan da za mu iya tsarewa mata muka siya ba karamin kowa ba ne kuma wannan dokoki na Allah mu dai a matsayinmu na musulmi mun yarda da cewa Allah shine mahalicci kuma shine ubangijinmu abinda muke so a ce mun yi abinda Allah zai yarda shi kenan kuwa abinda Allah ya ajiye na dokar shi shine wanda yake wajibi a kan ko duk duniya ba ta san shi ba ruwa da duniya ba ta so dole ne mu tsaya kan wannan to wannan matsalar da yasa shine yasa fasikancin yawa a cikin mutane an saki yanzu matarka za ta tsaya tana wasa da mutum a gaban idan wani wace irin musiba ce matar aure ka rika zole ta ba bai haramu ne bakin musamman ka riba ga dan uwa fa dan uwanta ma wanda shari'a ta bata izini su tan ta da shi ko je gurin ta sai wanda bai almanta har abada ba dan wa da dan kane ba wannan da shi da kowa da kai da shi wanda bai taba ganin ta ba duka da ya guje a gurin Allah saboda haka kenan dan uwan da aka hana ta da aka bata dama shine dan uwanta kamar misali wanta uwa ɗaya uba ɗaya ko kananta uwa ɗin uba da ko kuma misali kanin ubanta ko wan uwanta duka wannan yan uwanta ne kai tsaye musu auren amma wanda suke dan uwa ɗaya dan uwa ɗaya da kan baba da baban shi kaza da baba da kakan shi asali ma ka ga wani yayi ba komai hadin kuma musamman dan uwan miji har a Hausa an mai da wasan dan uwan miji dan da ce a birni da dan sauki amma a ƙauye babu kyau har ku koyi ake kuma kai miji za ka zo ka tarro ta wai baka da an bayi wasan dan kai da miji kamar shari'a ta ba da dama shi yasa lokacin annabi sai yayi wada yayi wa'azi akan cewar kar a riga haduwa da mata musamman ana kadaita sahabbai suka ce a ra'aita alhamu ya rasulullah ya kake gani dan uwan miji ya rasulullah qala alhamu almaut yace danjan shi mutuwa ne wani eh tun da yanzu shi dan uwan miji sai iya gaya mata magana kenan in ta ya garanta ɓace ce yi wasa nake miki kaga in ko bai so ce kenan ya taga ta shikenan haka da dan uwan miji da zai fito daga gurin gidan dan uwan shi ba wanda zai tuhuma amma zira za a ga wani mutum ya fito da gidan mata da bagga musu an ga sai a za a yi a ga cewa ba a yarda ba to amma dan uwan miji in kullun zai alaga yana shiga yana wuta ba a da shi yasa kaga kenan ashe ana akwai hadari amma kuma duka al'amarin duk gaba ɗaya haɗarinsa ba wannan abin da ke wakana a duniya ba a haɗarin abubuwa kiyama saboda duk abin da aka yi yau mutum na sara'ir su yanzu kuma Allah da hikimarsa duk irin ɓannar da aka in haɗa kai aka yi bayya yau kai ɗaya maka shari'a he an tattaro duk wanda aka haɗa kan yanzu misali idan mutane suka yi gidan fasikanci suke fasikanci duk gaba ɗaya an tattaro su an tattaro wanda suke fasikanci da su da mazajensu da kowa duk duniya kuma a ce to ga suna ga kungiyar da take ga yanda suka yi ga inda suka yi gida ga wanda aka ba gile ga wanda yake sinyal ga wanda yake kawo musu mata duk gaba da sai an yi a faɗa in ba kiyama mai ina ake haka a za ku haɗari ko to abu ne wanda ku kuna gani kamar mai sauƙi ne wallahi ba mai sauƙi ba ne abin da za ku ke ga wani lokaci in muna gaya muku wani abu kuke za ku yi ma mamaki matsalar da take faruwa a nan shine mutane ne suke bugowa suna mu tambaya akan wannan matsalolin nasu kullum ta duniya irin wannan hadarin da ake abubuwa wallahi sai mun mamaki wata baiwar Allah ta bugo ta gaya maka abin yake mamaki yanzu musamman ma yanzu da ke mutane suna da hikima wanda suke iya ganawa masu irin wannan ɓana in mace ce in mazan ne akwai masu hikima da suke ganawa musamman harkar wayoyin nan wallahi suna ba ku labari yadda abubuwan yake kasance sirri wa wanda za su samu kai tsaye suna jin randevun da ake kuma suna kallo in miji ne randevun yar yana yi suna kallo zai fita ko bi kenan da su abin dalilin wa'in abubuwan na zamani to shi dai Allah ta'ala ba ɓoye mishi duk abin da aka yi ko an waɗi gaskiya ko ba waɗi gaskiya da shi yana gani musamman ma irin wa'in nan miyagun aiki Allah kare mu a nan duniya yanzu ai ana nan ma ana yin abu a zuwa karyata ko amma me ake idan wuri da ku kamera shike na ga muku ai kadiyar mu da ta kasance ba wacce da muka je Kano da muka je Kano muka je wata daura sai a kama mu otal a otal da aka yi da su san ba a sata tun da duk duniyar da muka yanzu ban taɓa yi ba labari ma an taɓa yin sata a hotel tun da nake ban taɓa sani ba ban taɓa yi ba ko a ina an wani sai a wannan lokaci da muka je akwai kuɗi na jama'a a guri na ce gaba ɗaya saboda jama'a ne ban na rabuwa da shi a na suke amma ina da nahi na bar shi a ɗaki saboda kuɗin ba na iya ɗauka amma na jama'a da mahun ban yi ban rabu da shi ko rana da ko kwanci da shi ne yanzu kadai in kun tafi akwai masu mai kile automatic da yake zuwa ya buɗe mai shara ya shara kadai mun tafi mana gun daura sai ya shigo ɗaki ɗaki na sai ya buɗe ya buɗe kuɗi shikenan yanzu ya ga abin da zai ɗauka ya ƙare da zai yi to ni ban sani ba da muka taso ga wajen kusan la'asar muke tashi mun zo muka ratso ɗakin wani yau abokan muna hira sai ake ba da labari wata shekara a wutar an wa wani sata a nan a najeriya da muka ji wannan wallahi yana hudi kawai sai hankali na tashi sai na sauko ban ga kowa ba kawai na sauko ɗaki ina zuwa mai na ajiyar kayana ba haka ba ina buɗa sai na ga to da ta farko hikimar da yi dukkan kowane ɗarmi na miliyan na naira haka dubu ɗari ɗari sai zago kowane ɗari bai ɗaukar dubu ɗarin gaba ɗaya wata ya ɗau dubu talatin da biyar wata da arba'in wata mai kaɗan ce wanda ya ɗau dubu ashirin da bakwai ta kaɗan mu haka yi musu amma akwai wanda ya ɗauka sukutun ma ɗari guda da dubu ɗari da na zo sai na ga kuɗi gashi amma kuma da yara mai ga ɗari kuma a rami ina lissawa ya na ga kuɗi ya tafi lokacin ba ban ƙara lissawa gaba ɗaya sai na zo na gaya musu muka zo aka zo gurin masu otal a gaya musu kaje to a cikin mutum biyu ɗaya ne kawai da mai kile da wani mai shara aka kira su a gabanmu waye a cikin kowa ce ba shi ba ɗaya musulmi ɗaya arni waye aka ce mun je lissafa kuɗi muka lissafa kuɗi muka zo muka gaya musu aka rubuta daga wani wanda sake lissafi na sake gan dan a wani ɗarmi na sake gan dubu goma sha babu ƙarin akan wancan to amma da ke an rubuta ban sake gaya musu zan kasance ma kama kama ne shikenan aka zo aka ce to aka yi aka yi su wani suka iya sai mun yato to shikenan ko hori gaskiya bai ce to abin da zan ga muku kun san dai akwai kamera ko ya to shikenan kawai aka dauko kamera kawai ana sawa kamera sai ka wani a cikin abokan mu yazo oh daki na ya bubbuga mun ni ko na tafi wurin karatu ya bubbuga shi ya tuce ta yi sai ga mutunan ka mai shara kuma abin bakin ciki musulmi ashe a can ya dauko kina na wanda na ajiye ai in zaka wuta can kake ba su su ajiye maka da na ba su su ajiye ya dauki da nan kawai sai gashi ya buɗe to amma ciki babu kamera kamera bakin da ya buɗe ya shiga ya daɗe a ciki ana kallo kawai gashi da yana shiga ri ya daɗe a ciki ina ga lokacin ma da iya cikin nema wani ina ji ya bugan nan amma bai buɗe ba ya jima ya jima ya jima ya jima ya jima can ya hutu hatta takalmin da ke kawai shi kawai aka ga iya kallo kawai kawai kuma deja da ya ɗauka har ya fita ya ji ya ɓoye to ka je ka maido kuɗaɗen mutane to amma kuma lalle sun yi adalci wajen nemo wanda ya lahi amma ba su yi adalci ba wajen neman haƙi saboda sun ce kar mu gaya kowa muka kira a cikin manyan malaman na na kano muka gaya mishi to shi kenan yanzu kar ku gaya kowa saboda kamar wannan kumiya ce abin kumiya ce a haka to mu lokacin nan mu saboda wannan malami muka ki faɗi tunda mun faɗi su laraba da suka yi daura ni za su biya ni kuɗi na ko shakka ba za su biya ni kuɗi na to amma muka ce kar mu faɗi kenan za su yi tsaye kan abin to shi kenan yanzu aka zo aka ce je ka kuɗi kawawa shiga inda muka suka ce ya gudu ka zama da ba gaskiya ba ya gudu shi ko duk wanda zai aiki a ko da yake kawo shi baka aiki wannan gurin babu babu wani nauyin ka suka kama mu kama kama so ne suka halmu bargar har aka zo aka kare ba ne mai shi ba yanzu a ƙarshe kuka ce wani malamin to kuka bar wani mutum a kuke mu a karbu ya to kai yanzu kai ne wakilin ya ce eh zai riga zuwa wallahi malam ko shi malamin ko su ba wanda ya sake zuwa sai mu da gana ni nake buga ma inda buga ma bai dauka sau ɗaya na yi wa zabu ya mero ce a suwa yanzu same shi shi wancan na kano da ya ce shi ne yana da ƙarye shi zai karan su shi a jare su shi kenan ƙarfi da su magana da ke muku hali yau to kaga da ke duniya ce aka yi kaga a fili aka gwada mushi to wannan na duniya ƙarami ne shi na kiyama duk gaba shi sa aka ce idan mutum zai mutu kusan duk abin da kai sai an maido maka shi ne kuke kallon tele a wannan ɗan tsakanin za a gwada maka duk abin da kai in ka aikata miyagun aiki to ka shiga uku za a maido maka shi da kake gani a tele ana gwada maka da rayuwarka gaba ɗaya ta yau da haka kaga kenan akwai haɗari a nan saboda haka wannan mata ka gani a ƙarshe wannan abu ta aikata shi kuma ta zo ta rantsuwa da Allah a kan yanzu kaga ta zaɓi kumyar ina a kanta ina ba ta ji ba ta duniya shi yasa aka ce a kullum ta duniya idan ka ƙi neman yardar Allah ka ce ta mutane ai neman yardar mutane ta yi saboda wata so mutane ta ji kuma a gaban to yanzu me aka yi duka bi ta rasa tun da da ya jayo abin annabi ya ce a je a diba yanzu ya bayyana mu ma gashi da muke nan mun san da cewa ita aikata ko kuma ga abin da annabi sallallahu alaihi faɗa a kanta duk duniya ana karanta tashin kiyama yanzu kuri ma yanzu dan Allah inda ta yarda aka mata haji da yau wannan haji da aka mata daraja ce da matsayi ne a gurin Allah amma yanzu kullun a zarge ta da wannan laifi kuma Allah yana jiranta a gobe kiyama kuma ta ce mijinta ƙarya yi kuma gaskiya yi yanzu me za ta faɗa a gobe a gaban Allah musamman a gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akai wannan a gaban sahabbai zababbun bayi na Allah akai wannan kaza akwai hadari to Allah kare mu eh shi ai wannan tambaya ta yake malam Abdulaziz wannan ita ce tambaya mai kyau kware ma dan shi yanzu ai ba a nemi wanda yi ba ko a ka'ida ta musulunci ko ta yarda ta yi shi ai ba matar shi bace ita ma wannan da aka bashi abanta ita saboda me saboda matar shi shi wancan abin da zai sa mushi haddi ɗaya ne menene a bi kai bi ne bi ne ko shaidu hudu ko me ko yarda da kai shi ko yarda ikrari ce yayi in ya yarda yayi to za mu haddi in shaidu hudu suka zo to a nan kaga ba shaidu hudu bane har ilo bata yarda ba shi yasa daman shi a kaida neman shi ma ba za a yi ba ba da shi sai shaidu hudu wannan rantsuwar da ta yi ta kare kansa shi ma daga wani bangare ta kare shi kuma ko da wannan ba ta yarda ba wannan kai ta yarda shi har yanzu ba a mishi haddi domin me sai da shaidu daga aiki ne sai da iya ikira ai kaga akwai wani bawan Allah da aka same shi a matsayin yaro ba shi da uba shi wannan shi wannan ba uban shi mai shara kenan wanda ake da wasu shi gidi da ce shi ba shi ba kuwa yanzu ne wanda suka yi aikin su ne su ne suke zama haka to eh to zan ce mafi rinjaye duk da cewa akwai nan zamani mai baya da karfi zan ce mafi rinjaye wanda ya zo ta wannan hanyar zai gasu shi yasa ai da za a dangana shi ma aka ce kada dangana shi ga wannan uban sai da dangana shi ga uwan shi saboda haka shi ne wanda zan ce mafi rinjaye da akwai sa kwanan malami amma wannan magana ce gaskiya ba mu mutu ba abin da zamu ce gaskiya ana da wata hujja mai karfi da za'a bari to kaga ashe anan akwai wani bawan Allah shi kaga da haka ta yi yanzu matar ta tabbatar da cewa ita yi annabi sallallahu alaihi aka je ita yanzu ya ce to ku je ku gurin shi namiji ka yi itiraf da farko aka zo aka mishi haddi sannan mata ita ma aka zo ta yarda babu wani tsaye ita ma aka mata aka ji ke na kakwani ba su ba shari'a wahala kuma yanzu wannan su kaga daraja ce gare su tunda an musu hadi wannan zunubi ya ta an kashe shi yakin zance aka shi namiji amma bulala aka zama da shi ba shi da aure zai mai auren kaga kenan a shi anan akwai bambanci da wanda a ita wannan da kanta ta zo ita wancan da kanta ta zo ta faɗi ta ce ta yi anan sallam ya ce mata ya tambaya kamar yan uwan suka ce alahiyar ta kano ta yi aure ce ta aure ta kuma ta fitin tana ciki ba ita ke da ya ne ta je ta yi wanda ba ne aka mata ce ta yi tuba da raba mutum sabon ya shi anan za mu tsaya a riba wancan na mu an kwambi ba ya shi
araba na ga wata mata wadda tana azumi a lit ko ba su rabu da mijin ba na'am ta ko- ta koma kwanne ta je ta azumi subhanallah to kaga yanzu shi wannan ita ce mai laihi a kai tsaye dan shi miji wannan ana iya a samu shi ma duk da cewa shi ma in aure babu wani in akwai na to ya ba haka ma da tsohon mijin da sabon eh, haka ya kira wani ma ne ita ce mai laihi musamman inda aure an yi shi da da alwali kaga ai ita ce shi yasa ai aka ce alwalai kar ku yarda kawa mace alwalanci in baka da hakikanin al'amarin ta sau da haka ka tabbata da cewa eh ka tambaya eh lalle ga hita an ba ta saki kuma ta kare idda yanzu mata mace wata mace rabin idda ma za ta iya cewa ta kare idda a zuwa daura wata aure kiran ba a garaje sai an tabbata da cewa musamman ma da ake rubuta takarda shi kawo takardar ki mu gani ga da suke to malam eh, ina ne muka tsaya Sid- siddiqa wafiyan
الكتاب وحقوقه أول المنصوب وعلامة النسب من الفتح مفيدة وحقوقه عن المنصوب وعلامة النسب الفتح yayi to malam Allah ya sake cewa wa misru inda yake wa dai ta'adda zuwa ga maf'uli biyu wajadtu siddiqa a wajadtu sadiqa wafiyan na samu aboki mai cika alkawari duk da cewa siddiq din ma yana yiwa zo shi dukkan da aka dora shi daidai yake to kaga as-siddiqa mafa'ulun bihi awwal shi na farko mansuba la madalla ga shi alfata wa bihi mafa'ulun bihi sani kaga shi ma nabi ne ana shi ma nasaba ga shi fata wa mislu alfaitul kitaba mufidan na samu littafin mai fa'ida ne alkitab mafa'ulun bihi awwal mansuba la madalla ga alfata mufidan mafa'ulun bihi sani mansuba la madalla ga shi alfata ya kato نعم ومثل قول الله واتخذ الله إبراهيم خليلا إبراهيم مفعول به أول منصوب وعلامة النسب الفتح وهذا تنوين لأنه لأنه ممنوع من من السبب خليلا مفعول به ثاني منصوب وعلامة النسب الفتح
ya ga arda مثل
wa mislu ومثل خيرة ورقة كتابا بمعنى ma'ana بمعنى حوله الورقة مسؤول به أولا مرسول وعلامة النسب الوقع كتابا مفعول به ثاني مرسول وعلامة النسب الفتح ya ce wa misir ƙaunin layi ta'ala da inda Allah ke cewa wadda kaza Allah Ibrahima Khalila. Ya ce kaga Ibrahima na farko ma'ulun bi awwal wasu malamun da nasibi alfata ya ce da aka ce Ibrahim ba ce Ibrahiman ba. Ya ce wa huzifar tanwin an shafe tanwini an aka ce Ibrahima li'annahu mamnu'un min as-sarf. Domin mamnu'un min as-sarf Ibrahim bai juya. Ya dai Ibrahima ko Ibrahimu amma ce Ibrahimi babu inda zai zama. Yawwa, kuma tanwini bai zai shiga ba. sai ta khalilan mafulun bi san shi ne mafulun bi nabi mansub shi ma alamatu nasbi gashi nan alfata haka nan wa mislu sayyartul waraka kitaban na mai da takarda ta zama littafi bi ma'ana hawwala kenan alwaraq ne ce mafulun bi awwal mansub alamatu nasbi gashi nan alfata yace alwaraka kitaban mafulun bi san shi ne mafuli nabi mansub alamatu nasbi shi ma gashi nan alfata na'am ومثل قول الله ود كثير من أهل البلاد لا يكون من بعد إيمانكم كفارا أتدعون إلى أن تسلموا من بعد ما تدعون إلى الأرض وأعفو عنه واصبروا حتى يأتي الله بالأمر إن الله على كل شيء قدير يرجونكم ودعتهم ربهم وقالوا وقولوا به أولا كفارا وقولوا به ثاني منصوب علامة نسبه الفتح
to karo ɗayan shi na ƙarshe ne ومثل قول ومثل قول شاهد فلا تقولكم maula فلا تعدد المولى شريكك في maula sharikan في الغنى مم.
walakin namal maula da yakun din kwari مم. تو ياي يا تجي بقول قرصه bala tuntuni mabdu'in mabdu'in مضارع مجزوم وماضي قدم قدم المولى مبدوء أول منصوب علامة النسب به الفتى المفيدة شريك شريك شريكهم شريكك في شريكتهم ومبدوء به ثاني منصوب علامة وعلامة النسب به الفتى
تو ياي malam ce misul qaulin Allah ta'ala wadda kasirun min ahli kitab ce law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara hasadan min inda anfusihim al-aya yace yaruddunakum yaruddu ay bi al-mudari ne kabul asar da yaruddunakum kana ga fi'ilun ga fa'ilun ga fa'uli yace kabul asar din nan shine maf'ulun bi awwal yaruddunakum kenan ga maidawar ga wanda suka maida saboda haka kenan ga kabula sa mafa'ulun bi anan kufaran mafa'ulun bi sani masu alamatu nasbi alfata wa misal qawli sha'ir kaman fadan mawaki ne ta fala ta'dudil maula sharikaka fil gina walakin al maula sharikuka fil udmi sai ya shafa qawlu fala ta'dud yace mudari mujzum wa madhi adda adda kenan madhi adda المولى مفعول به أول كأغني ولا تعبد المولى تنا المولى نهو الكوكينا دايكينا مفعول به أول مسوء علامة نسب الفتاة المقدرة تن مولاني أنا بين إلا بياو بياو تواصل بيه تواصل يسمى بيه تواصل ngane ko kenan nan kaddara ta zai na farko da yake cewa sharikaka wancan daga wani sharikuka sharikaka mafa'ulun bi sani mafi'ulun bi na biyu kenan mansubun alamatu nasbihi alfaza kenan wayannan fi'ilin duka gaba ɗayan su suna ta'adda zuwa ga mafi'uli guda biyu biyu kenan muna iya tsaya da سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم
Ni kamar shi a yawanci ke ce ma a ikon Allah wani jinsi mace mace da